الحمد لله الحمد لله الذي أمر بالإنفاق في سبيل الله ووعد على ذلك خيرا كثيرا وقال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الذي كان أجود الناس وأكثرهم بذلا وإنفاقا في سبيل الله قولا وفيلا وأملا مستبيكا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله أيها المؤمنون وأكثروا من وأكثروا من الإنفاق في وجوه الخير فقد وعدكم ربكم بالمزيد وصدق الله العظيم القائل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة وقال تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون عباد الله والصدقة تذلل صاحبها في وقت هو أهوج ما يكون إلى الذل فالمتصدق الذي يكفى صدقته آل سبعة الذين يذلهم الله في الذل يوم لا ذل إلا ذله فعن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ذل صدقته حتى يفصل بين الناس أو قال حتى يحكم بين الناس قال يزيد فكان أبو الخير لا يقتله يوما لا يتصدق منه بشيء ولو كاتا ولو بسلا رواه الإمام محمد وابن خزيمة وابن هبان وصدقة تقي مسارع السوء وهي أحد أسباب دخول الجنة قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعد للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين عباد الله ولقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بعد نبيهم لأنهم أخذوا بتوجيهه وتعلموا على يديه واقتدوا به فهذا أبو بكر رضي الله عنه الذي اعتبره الصحابة رضوان الله تعالى عليهم رائد الإنفاق الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه جاد بماله كله يقول عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق فوفق ذلك مالا كان عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لأهلك يا عمر فقلت مثله يا رسول الله وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال يا أبا بكر ماذا أبقيت لأهلك قال الله ورسوله قلت لا أسبك لا لا أسابقك إلى شيء أبدا رواه أبو داود وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه باذلا سكيا وليس بذي مال كثير بل كان يخالب بطنه حينما قرقر من الجوع فيقول قرقر أو لا تقرقر والله لا تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين خرج مرة إلى السوق فرأيته امرأة فقالت يا أمير المؤمنين هلك زوجي وترك سبية صغار والله ما ينتظرون كراء ولا لهم ذرا ولا درء وأنا بنت فلان بن فلان وقد شهد أبي الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عمر رضي الله عنه ثم قال مرحبا بنسبة قريب ثم انصرف إلى بعير شديد شديد زهير قوي على رحلة كان مربوطا بدار السرقة فعمل عليه أدلين ملاهما طعاما وجعل بينهما نفقة وثيابا ثم ناولها كطامه ثم قال افتديه فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخيرا وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه آية في البذرة والإنفاق في سبيل الله وقد جهز جيش الأسرة وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم رواه الترمذي وأكمل ذات يوم له إيرا كثيرا مؤمنة بالأطعمة والأرزاق فتسابق التجار إليها لشرائها وأخذوا يزودون عليها وهو يقول أعطيت فيها أكثر من هذا حتى قالوا له نال تجار المدينة فمن هو الذي أعطاك أكثر منا قال الله عز وجل أعطاني بالحسنة عشر أمثالها إنني أنفقها في سبيل الله فأنفقها كلها في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه وهذا أبو طلحة رضي الله عنه يتصدق بدخله حينما نزل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تهبون فيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تهبون وإن أحب أموالي إلي بيرها وإنها صدقة لله أرجوها أرجو برها وذكرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ذلك أمال الرابع ذلك أمال الرابع وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعل في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني أمه متفق عليه ومثله أبو الدهاء أبو الدهاء رضي الله عنه لما نزل قول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط واليه ترجعون قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني اقرضت ربي حائضي وعيده من اكبر بساتين المدينه واكثرها نكلا فقال لامرته اخرجي يا ام الدحى اخرجي يا ام دحداء واخرج الاولاد فقد اقرضت ربي عز وجل عباد الله هذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم آية بالبذل والجود والعطاء فهل نقتدي بهم في هذه الزمان الذي اهتد فيه الحاجة وأصبح المسلمون بأمس الحاجة لشيء يسدون به جوعتهم ويكسون به أورتهم إن إخوة الإسلام تفرض على المسلمين ألا يبخلوا على إخوانهم فالمال مال الله والأمر أمر الله فرب صدقة في السر تكون رجاة وذكر لصاحبها يوم القيامة وقد ساء عنه صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي صدقة أعظم أجرا قال أن تصدق وأنت صحيح شهيه تكش الفقر وتعب الغنى رواه البخاري ومسلم وصدق الله العظيم القائل وما أنفقتم من شيء فهو يكلفه هو خير الرازقين بارك الله لي ولكم في فهم القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والشكر لله والثناء على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله yawa masu girma yawa imani godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai yawan bayuwa ga bayinsa wanda ya ni'imtar da mu irin wannan lokaci mai tsada mai albarka a cikin rayuwa ya ba mu dama muka ratso fagen alkhairi shine watan Ramadan watan da Allah madaukakin sarki yake rabotar da bayinsa da yawa Allah sabara daga cikin wanda muka rabota yana daga cikin ɗabi'u na sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam damuwa da Allah ya karbi kyawawan ayyukansu haka idan Ramadan ya wuce suka yi kokarin nanacewa da addu'a ba sa kwanci su yi shiru akan Allah ya karbi aikin da suka yi a cikin watan Ramadan saboda in kai sa a rayuwarka Allah ya karba maka ibada watan Ramadan kwaya daya to ka ci nasara kai dare daya na cikin watan Ramadan daren Lailatul Qadr idan Allah ya karba maka ibada da kai za a linka maka ka shekara tamanin da uku kana ibada wannan ya sa sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ramadan ya wuce sai sun yi wata shidda suna addu'a Allah ya karba aikin da suka yi a ramadan suna ta addu'a Allah ya karba musu aikin da suke a cikin watan ramadan ya kamata ne koyi da su idan sun yi wata shida suna addu'a Allah ya karba sannan sai su yi wata shida suna addu'a Allah ya riskar da su Ramadan na gaba saboda sanin alkhairin da ke ciki da haka wannan babbar baiwa ce ga ganka a raye a irin wannan lokaci muna fata Allah madaukakin sarki ya karba mana hudubar ma yau tana tunatar da mu ne ciyarwa da taimakawa a bisa hanyar Allah da yawaita ayyukan alkhairi ba abin da yake mafi alkhairi a irin wannan lokacin ga al'ummar musulmi kaman taimakawa da ciyarwa saboda ana cikin lokacin da waɗansu ke cikin kumci ta halin kakanakai za ka muna fatan ubangiji ta'ala ya yi sarewa wannan al'ummar tamu allah ya ce waɗanda suke ɗaukan dukiya suna bayarwa fi sabilillah inda iya yi misalin abinda allah zai mai da musu kamar ka shuka kwaya guda ta hatsi ko ta wani abu daban idan ta mutu sai ta aihu ta yi kara guda bakwai kowane kan kara za a samu zangarniya wanda za ta bada kwaya ɗari kaga ɗaɗaya ya bada ɗari bakwai kenan kuma allah yana linkin ba linki ga wanda ya so gwargwadon imanin mutum shi yasa irin wannan kyauta da allah yake wa bayi sakamakon sun kyautata mu yi kokari mu zamanto masu taimakon al'umma a kowane lokaci da gwargwadon abin da allah maɗaukakin sarki ya hore mana kar ka ce sai masu kuɗi kullum ya zama kana daga cikin waɗanda suke taimakon al'umma gwargwadon abin da Allah maɗaukakin sarki ya hore maka da haka ‘yan uwa muna shaidawa babu wanda ya cancanta mai bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai baya da abokin tarayya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne mazan Allah ne shi ya fi kowa kyauta a duniya shi ya fi kowa taimakon al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ya fi kowa taimako a bisa hanyar Allah a wajen faɗa da aikatawa da kuma ɗabbakawa tsira da amincin Allah ta ƙara tabbata a gare shi da haka ya kuɗin uwa masu imani mu yawaita taimako fi sabilillah mu yawaita ayyukan alkhairi a gwargwadon ɗan abin da ya rage mana na rayuwa ubangiji ta'ala yakan tambaya cewa waye zai bai wa Allah ramce ramce mai kyau Allah sai ya bashi linkin balinki a ranar tashin alkiyama wannan aya tana sauka ɗaya daga cikin magabata shine sayyidina Babakar ya bushe da kuka yace yau mun kai masu rowa har Allah ta'ala yana tambaye mu ramce shi yasa ƴan uwa misalin waɗanda suke ɗaukar dukiyarsu su ba da fi sabilillah sannan ba su ɓaci kyautar ko sadakar ba da yin goli ga wanda suka bai ko kuma cutar da shi abinda Allah madaukakin sarki yace a gaya musu suna da wani sakamako kyaukyawa da Allah ya ajiye musu a ranar tashin alkiyama ya daga cikin tukutin da Allah zai ba su idan alkiyama ta tsaya ba su da fargaba ba su da jin tsoro duk wanda ya tashi ranar alkiyama ba fargaba ba tsoro wannan nuna alama cewa dan aljanna ne shi Allah samu dace da haka ya ku bayin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum yayi kokarin yawaita sadaka saboda ita wannan sadaka tamkar inuwa ce ga mai ita a ranar da kowa yayi bukatar inuwa idan ka dauki sadaka kaman bazara ce ko a ce lema wanda idan ana zafin rana mutum yakan budewa ya tsaya karkashin ta to ranar tashin alkiyama haka sadakar mutum ke zama mana kowane mutum yana karkashin inuwar sadakar shi ne idan ka yi sarka mai kyau kana karkashin inuwa mai faɗi mai sanyi mai kilo idan kuma sarkar ka kaɗan ce to kaga kenan inuwar taka dai ba ta da yawa kenan daga kowane mutum ya wata sarka don ya samu kashi karkashin inuwa a ranar da babu wata inuwa sai inuwar Allah subhanahu wataala kamar yadda ta tabbata a cikin hadisi ya zo cikin hadisi ko bin Amir ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa kowane mutum ranar tashin alkiyama yana zaune a karkashin inuwar sadakar da yake yi ne duk wanda ya fika sarka a duniya ranar tashin alkiyama ya fika samun hutu da zama karkashin inuwa a ranar da kowane mutum yana bukatar hutu da kuma karkashin inuwa ba za ka bushe ba kana karkashin inuwa sadakarka har sai an gama wa mutane hisabi ranar tashin alkiyama Allah samu daga cikin masu samun babbar inuwa wannan yasa ɗaya daga cikin magabata wanda ake ta da shi Yazid bai taba yarda rana ta fito ta fada ba sai yayi sadaka ko da ta albasa ce ko da ta guntun buredi ne ko da ta ruwa kurba ɗaya ne kenan ya kamata ka sawa kanka tsari a cikin abin da ya rage na rayuwarka gwargwadon abin da Allah ya hore ma kowace rana a cikin rayuwar sarka don ka samu zama karkashin inuwar al'arshin Allah a ranar da babu wata inuwa sai inuwar al'arshin Allah da haka ya ku bayan Allah sabon annabi sallallahu alaihi wasallam su suka fi kowa ce bakon al'umma su suka fi kowa sadaka domin sun koya ga shugaban halitta farin jakada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dai shi ne abin koyi mutum na farko da fi kowa sadaka a duniya da taimako shine sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kara masa yarda sayyidina umar yana bada tarihin abubakar siddiq yace wata rana muna zaune sai manzon Allah ya mana umarni yace kai ku tashi ku yi sadaka yace ran nan aka dace ina da makudan kuɗi ran nan ina da makudan kuɗi an dace da wannan rana manzon Allah yace ayi taimako ayi sadaka ina ce to in ma zan iya tserewa sai na Abubakar a yau ne in akwai wata rana wanda zan yi tsererai da Abubakar tsere mishi akan aikin alheri yau ne saboda sabai daga cikin ɗabi'unsu suna da ƙoƙarin tseratayyar juna a wajen ayyukan alheri ya ce to yau rana ta zuwa da zan tsarewa abubakar in yau ban tsare mishi baya tsarewa shi ke ya ce sai na janar lissafa abin da nake da shi na dukiyar nan makodan guri ne na mallaka da kadara sai na ɗauko rabi sai na zo na zube a gaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in ji umar sai sai na umar ya ce ya umar mai kargewa iyali ya ce na bar musu rabi kamar haka mutane suka ce kai kai kai wa zai iya wannan ai ba mai irin wannan abin in ba sai na umar ba sai na abubakar baya gurin yana zauwa da ya ji wannan umarni na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya je ya raba dukiyar shi biyu a ya dauki dukiyar shi gaba ɗaya Umar ya raba biyu ko shi ya tattara lissafin gaba ɗaya ya zo ya zubi a gurin manzan Allah sai na Abubakar ya yi tsaye annabi ya ce mishi me kirge wa iyalanka ya ce na bar musu Allah da manzan Allah shi bai rage komi ba shi yasa manzan Allah wata rana yana magana da Aisha sai ya ce ko kin san waye za a fara baiwa littafin shi a hannun damar ranar tashin alkiyama Aisha ta ce Allah da manzan Allah suka sani ya ce fa'in na Umar shi ne Umar. Aisha ta duba ta ji daɗi ba, saboda Umar mahaifin kishiyarta ne. Babanta abubakar da wani aikin alheri shi ake ambata ya za a ce farkon littafi a hannun dama Umar da ina babanta ta ce ba aina abi ya Rasulallah baban na fa sai ce ina ai baban ki ranar tashin alkiyama Allah yana jin kunya ya masa lissahi. Sai an yi lissahi ne ake baka takardar littafin a hannun dama shi Allah yana jin kunya shi. Ya ce tsaya ke ji Umar kin ma ya samu wannan matsayin ne ran da ya ce zai tserewa babanki da ya koyi da babanki ya raba dukiyar shi biyu ya baiwa Allah rabi ya ajiye rabi wannan koyin da ya sa ya samu wannan darajar aka ce zai fara ko zai fi kowa samun littafin sa na farko a hannun dama wa ma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa bi yuhasibu hisaban yasira wanda aka bai littafi a hannun dama Allah ce za a bai hisabi mai sauki ka san hisabi mai sauki ka sayo kaya daga wata kasa sai an zo duwa gurin awo a ce kawo waye ka ce nawa ne a ce to bai kana guda sai a ce rihe wannan ma zaka guda sai a ce gare shi wancan ma kai sai a ce dauki tahi akwai hisabin da yafi wannan to sai na Umar za mai hisabi mai sauki yace to ai baban ki hisabin ma ba za a bai ba shi san faranta ne zai shiga aljanna saboda lokacin da Allah ya ce a bada shi bai yi lissafi ba duka ya bada shi ma yana zawa Allah zai sai mai wuce aljanna ya Ababakar radiyallahu ta'ala anhu tashabbahu in lam takunu mislahum fa inna tashabbaha bil kirami fala wallahi mu kokoyesu ko da ba za mu zama tokan masu ba kwaikwayo da mutanen kirki shine babbar rabu shi yasa sai na Umar yayi tsaye ce kai kai kai kai to tunda ku a yau ban tsere maka ba la usabiuka ila ila shay'un abadan bazan ƙara tserere da kai ba akan aikin alheri har abada dan bazan ci maka ba sai na Umar wata rana yana yawo a cikin dare zuwa fa ya tarra wani gida da wasu dattijuwa tsofuwa sai ya tarra ta ya sallama yace ya ummi wake ka miki abinci ta ce Allah ne kawai yake kamun saboda ina ɗashi ɗaya kuma ya tafi yawon duniya ba sai inda yake tsawon shekaru sai na umar ya ce to shi ke nan yanzu daga yau zai ka miki abinci zai ka miki wanki ina gyara miki ɗaki amma kake faɗa ma kowa ta ce haka za a yi dana sai na umar sai ya ɗauki abinci sai ya kai sai ya gyara mata ɗaki ya mata wanki kwana ɗaya na biyu kawai in yi sai tara abinci a gudun tsohuwa ya tara an yi komi ta waye wannan ya ummi ya muka da ke waye wanda sai an shi ma ya ce kana fara sai da abubakar abin ya dame shi waye yake zauwa kuma yake da gaya shi wani aikin alheri kuma wata rana sai ce wallahi sai na gane waye sai hawa ta itace akan hanyar gari zuwa gidan tsohuwa shi kenan yana nan zaune sai ga wani mutum a rihe da bargo ya lulluɓe kanshi ya je gidan tsohuwar ya kai abinci ya yi shara ya yi wanki ya shanya ya fito zai koma da ya zo karkashin itace umar ya duro masa ya rubu ya ce wallahi sai na ga waye kai suke ta kokowa a shi abubakar ne yake yarda ga wasu kashi sai da kai ya buɗe ya ce ya abubakar kai ne kuma a nan kin ma ba za a bar mana ba a nan kin ma ba za a bar mana ba saboda su sabon manzan Allah kenan aikin alheri ba jira ba suke su Allah ba ku mu samu samun naku shine namu a'a kowa so yake a ce shine yayi yadda uriya kairu min yadda sufala hannun da ke sama mai badawa shine mafi alkhairi a wajen Allah saboda hannun da ke karba ko kun alherin hannun kuwa da haka ya kamata mu yi koyi da su dan mu samu kyautar kuma wajen ubangiji subhanahu wataala da haka yan uwa masu girma yan uwa imani mu sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbansa taimako da agazawa babu shakka sun yi bakin koyi da shi a cikin wannan tsari sai na umar wata rana sai gashi yana ma kanshi hudba duk yadda yake mai arziki amma gashi yana cikin jin yawa har cikin shi na ƙara saboda yunwa sai ki ta cikin nashi wallahi ciki ko ka yi ƙara ko kalka yi ba za a ci ba sai lokacin da ɗiyan musulmi so koshi yana shi ne shugaban ƙasa ba cikin shi yana ƙara saboda yiwa amma yake cewa cikin nashi ko ka yi kuka ko ka yi oho ko karka yi oho ba na cin abinci sai lokacin da na gano 'ya'yan musulmi sun koshi da haka wannan hadisi tsoratarwa ne ga masu shugabancin al'umma kai ka ci ka koshi ka kawo hankalin ka kwanci talakawa da yunwa wannan abin ba zai ja alkhairi a gaban Allah ranar tashin alkiyama wajibi ne ga duk wanda Allah bai shugabanci ya ciyar wa'inda yake shugabanta kan kace shugaba na kasa kadai hada kai shugaban gida hada kai wanda Allah madaukakin sarki ya baka mata da yaya amana ne a gare ka kanka basu da yunwa kai ka rika ce kana koshi ka ce mai daɗi su suna cikin matsala saboda babu wanda zaka ciyar a nan bayan ƙasa Allah madaukakin sarki ya baka lada saboda iyalanka to idan ana magana ciyarwa to so ake ka ƙara ƙara gyara zaman ka a cikin gida tukuna yan gidanka su gane ka ba su haƙƙin su na ciyarwa kafin wani ya samu saboda haka wannan shine ya kamata mu kalla ba ana magana cewa ka rika zamana wannan aikin masu kuɗi ne ko kuma aikin su wani da wani ne a'a kai a karan kanka da wa'inda Allah ya baka a cikin gida kake ci da su wallahi kokari ka fita haƙƙin su wata baiwar Allah musa ta kamo kyanwa kyanwa ta kama sai ta daure ta ba ta ba ta abinci kun ba ta suke zai ta nemo dalilin da wannan kewar da ta mutu sai Allah ya sa ta auta ya kai in Allah ya baka iya baka ciyar da su ba ya kai Allah ya baka mata baka wata hakkin su ba ranar tashin alkiyama za ka tsira wallahi ba za ka tsira ba in Allah yana kona mutum saboda kyanwa ba zai bar mutum ya tsira ba saboda ya azabtar da na kasar shi bai ciyar da shi ba da haka ya kamata mu yi kokari mu taimaka wa al'umma mu hana taimako daga cikin gida sai da Umar wata rana ya fita yana yawo a cikin kasuwa sai ga wata gaiwar Allah ta tarbe ta ce ya amiral mominin mini mijina ya mutu kuma ya ban da yara ƙanana babu abinci babu abin sha babu sutura sai na umar ya yi tsaye ta ce ni kuma ɗiyarwa da ce ubana yana daga cikin manyan sahabai wanda ya halitta tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka yi ta umara wanda aka yi sulhu biya. sai na umar yana jin wannan hankalinsa ya tashi ya bar duk abin da yake ya je inda ake tara dukiya ta saraka baitul mal misali ya ji trezor ya je ya jiba raƙumi daga cikin manyan raƙuma ya je ya sa aka yi mashi kaya biyu na abinci mana labtu wari guda biyu na abinci sannan ya sa aka ɗauko mai sutura ya ɗauki maƙudan kuɗi ya labta a wannan raƙumin ya kama aka ya meka wannan baiwar Allah ya ce to ki tafi kafin wani abinci ya kare Allah zai kama ki alheri ko mijin ke zo ko mace baka miki ashe wannan ke nuna akwai haƙƙin ciyar da talakawa akai shugabanni duk wanda Allah bai shugabanci wajibi ne yayi kokari ya ga talakawan da yake shugabanci sun koshi kai ya basu da yunwa ya kare musu yunwa ya kare musu mutunci ya kare musu addini ya kare musu lafiyarsu da dukiyarsu da jininsu wannan haƙi da kan duk wani wanda Allah madaukakin sake bai shugabanci sayyidina Usman Allah ya kara masa yarda ya kasance wata rana yaƙi za a je bataliya guda rinduna guda yace ya ɗauki nauyin abin da za su ci da makamansu da abin da za su hau shi yasa har manzon Allah ya ce ya Usman ka aikata duk abin da kaga dama daga yau ba abin da zai cutar da kai aljanna dai sai ka shiga abin da nake so mu gane yan uwa duk inda Allah yake bada aljanna kai tsaye babu kamar wajen taimakon al'umma taimako ne yayi na dukiya manzon Allah ya ce mai daga yau duk abin da ya ga dama ya aikata ba abin da ke hana mai shiga aljanna Allah ya riga ya yarda shi wannan bai sa ya zauna ba ya je ya sayi bil yahud wata rijiya mafi daɗin ruwa a garin madina talaka bai iya sha da ya ji manzo Allah sun ce duk wanda ya saye ta dan aljanna ne sai ya lantara raƙumi da kuɗi ya je tarna wannan da Yahude yace ka samu wannan rijiya da daddare yace ba za ka iya same ta zan iya yace ba za ka iya same ta wallahi zan iya bari ma ka gani sai ya sabke ya gama kodan kuɗi yace tabbi zan saya maka ita da miliyar kaza misali sai yace na saya bai nemi ragi ba da ya ga ya fara lissa kuɗin sai yace a'a wannan kuɗin rabin rijiyar ne na saya ma yace na saya rabin ma tunda kai sakare ne sai wanda kudin ya bashi sakare ne mana bare ganin zai mai mana musulmi ai wayaye ne da ya amshi kudi ya kai gida yace wata rana nake da tace da gobe rana kace ni kuma jibuta yace an gaba sai da usman yace sa aka yi shi da yace gobe biril ya kudu wannan rijiyar ta ko wata rijiya ta ruwa kowa ya je dauki ruwa kyauta domin gobe rana ta ci amma jibi ba tawo ba shi shikenan mutane sun gane ranar daukar ruwan usman sai kowa ya cika ruwan yau da na gobe ba haka muke ba yanzu ba unguwar kwayo ake ba da ruwa muka dauka ba na gobe ka samu na gobe ai ya sun je su dauki nawa da na gobe da ya hude sai ya zo da zama akan kujera tun sai babu ciniki ko dala daya kowa ya dauki ruwan da ya ishe shi ya koma gida ba ko sisi jibi kun mutane ga suna ta mutuwa suna kurfa ana samun sati daya ya je ce ya usman cika mini sauran kudin ka dauki rijiya ya ce a bana bukata rike kayan ka sai da mai yanga yanzu aka ce to amma ba zan ce ta da kudin da sai ya ce kai ni komai ma ba ni ba ni dan wani abu ma sai mai kafin kaga ya mai wayo ko to wannan ma sai da Allah bai sai na usman aljanna saboda wannan guri da yawa sabon manzon Allah ana gauga ba su aljanna saboda taimakon al'umma da haka yan uwa masu girma wallahi mu taimaka mu taimaka mu taimaka karkace taimakon nan sai kana da kuɗi da yawa halin da al'umma take ciki yanzu duk inda makarfi mai ido ɗaya sarki ne duk inda kake tare da mutane ko wanda ka yi su ka rika taimaka musu wannan shine abin da addinin musulunci ya tara da mana da haka muna fata Allah mu dauka sarki ya dauka addinin musulunci da musulmi Allah ka tsanta da kafirci da fasikai ya Allah ka taimaki kasar mu ka taimaki kasar mu ka taimaki al'ummar mu Allah ka kare kasar da shiga cikin wani hali Allah ka taimaki sauran kasashen musulmi ya uwa na Palestine Allah ya taimaka musu Allah ya agaza musu Allah ya ka musu dauki duk inda musulmi suke a duniya Allah ya taimaka musu قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله أكبر